العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau shida ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau sha takwas ga watan hudu miladiya 2021 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan a wannan masallaci mai albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi tafsirinmu yana gudana a cikin suratul araf wannan kuma zai zama majalisunmu na bakwai insha Allah ta'ala akwai tambayoyi da za mu karanta su insha Allah ta'ala domin ƙoƙarin ba da amsus wanda yake cewa malam tambaya ta a nan ita ce idan mutum yana da chronic ulcer sai ta sa mishi ta san ta same shi amma bai bai aji azumi ba domin yana tunanin ko da ya ajiye azumin ba zai iya cin komai ba saboda yawan amai da yake yi idan ya ci wani abu shin zai iya ci gaba da azuminsa a cikin wannan halin da yake ciki to in na fahimci tambayar kamar yana nufin gashi dai ya dau azumi amma ba zai iya ci abin ya ta cin abinci ko da yaushe ba amma zai iya dan cin wani abu a yinin kaga wanda ya zama azumin kirista ke azumin kirista ne mana sai a ware wani abu kwara ɗaya a ce shi ne ba a ci wasu suna azumin kifi wasu suna azumin kaza a ai abin da ake ce ma azumi shi ne al'insaku anil akli wa shubi wal jima'i min tulu'il fajri إلى غروب الشمس لقرض التقرب إلى الله تعالى azumi shine mutum ya zama ya kauce maci da sha da saduwa da iyali tun daga ketowa alfijir har faduwar rana da niyya ta neman kusanci ga Allah domin ana samun mutanen da suke iya ɗaukar wannan lokacin ba su ci abinci ba amma ba suna yi bane da gardi taqarrubi ila Allah ta'ala ba suna yi bane dan su samu lada ko don su samu wani matsayi maɗaukaki a wajen Allah maɗaukakin sarki ta ba ibada suka yi ba so daga duk lokacin da mai azumi ya ci wani abu to azuminsa ya kare wannan ita ce ka'ida abin da ake yi malamanmu sun kasa ciwo gida biyu akwai ciwo da ake ce masa almaghdu alladhi yurja buruhu akwai kuma almaghdu almuzmin alladhi la yurja buruhu akwai rashin lafiyan da ake tsammanin za a warke shine Allah madaukakin sarki ya faɗi hukuncinsa faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance a cikin ku bashi da lafiya ko yana halin tafiya to ya sha azumi sai bayan azumin idan ya warke ko ya zama yana zaune a gida to sai ya rama gwaggwadon abin da ya sha kun ga wannan shine ciwon da ake tsammanin za a warke mutum bai da lafiya da ramadan zuwa bayan Ramadan ya warke sai ya rama akwai kuma al-maghdul muzmin al-maghdul muzmin shi kuma shine alladhi la yujabuhu shine wanda ba a tsammanin a warke shi kuma wannan shari'ar musulunci ta sanya mu mutum abin da zai yi shine sai ya bada fidiya ya rika ciyarwa in likita amintacce kuma musulmi in kuma bai zama musulmi bai zama dai amintacce kwararre ana buƙatar wanda likitan da zai ba da fatawa a irin wannan matsala to ya kasance musulmi in son samu ne sannan ya zama ƙwararre sannan kuma ya zama amintacce waɗannan abubuwan guda uku suna iya haɗuwa ga mutum kuma suna iya rabuwa to idan an samu likita musulmi ƙwararre amintacce ya ba da fatawa cewa wane ba zai iya azumi ba to yanzu ba wanda ya ɗora maka abin da ake bukata shine duk lokacin da rana ta faɗi lokacin da mutane za su yi buɗe baki sai ka samu wani musulmi talaka mabukaci sai ka ciyar da shi abincin wannan lokacin shi ke saboda ciwon mutum an ce ba zai warke ba amma a ce mutum zai iya cin wani abu amma ba zai iya cin wani abu ba ne to wannan kaga ai ba azumi yake yi ba ya fi kama da azumin kirista Allah shi kyauta so da ka idan likita amintacce ya ba da ƙwararre ya ba da shaida akan cewa mutum ba zai yi azumi ba to sai ya aji azumin sai ya rika ciyarwa Allah ya ba mu lafiya wannan yake cewa assalamu alaikum ya sheikh wa alaikum salam kamar yadda kai bayani kan baccin safiya bayan sallar subhi kenan hakan yana nuna haramun ne aikata haka ta biyu to idan kuma mutum ya raya dare da bautar Allah sai hakan ya sa shi yin baccin bayan bayan ya yi da sallar subuhi shin yayi laifi ai ba a ce haramun bane tun asali cewa kai bayi da amfani baccin asuba bayi da amfani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah ka sanya albarka ka dada alkhairi ka dawwamar da alkhairi a cikin duk abin da al'umma ta za ta yi da sassafe kai kuma ka je ka kwanta kana bacci wannan addu'a ta annabi sama za ta shafe ka shine abin da aka ce malaman mu na da cewa ma suke yana kawo talauci fassarar sa so suke yi su hana kai kuma cewa yana kawo talauci ai daidai lokacin ne Allah madaukaki suke ke raba arziki duk kowa ya fita kai kuma ka kwanta kana bacci kaga shine wannan shine wani mai hikima yake cewa ala inna nawmatul duha tughithul fata qabalan wa nawmatul usayr jununu yace ka saurara kaga baccin safe yughithul fata qabalan yana kama mutum matsala wa nawmatul usayr jununu sannan kuma ka koma ka je kai bacci bayan sallar la'asar nau'i ne na hauka so da ka ba a ce haramun ba ba yi da amfani aka ce sannan in kayi sallar dare ne shi ya sa ka kuma ka tabbatar da ba haƙƙin kowa a kanka da safe to in kai baccin ba za a ce ka yi laifi ba amma ka san akwai haƙƙin wasu kai ma'aikata ne kuma sai ka raya daranka da daddare kuma sai ka kashe asubar wasu ko ka kashe safiyar wasu ba dalili ba ne wannan mun sha jawo hankali rashin fahimtar addini ne mutum yana ofis ai mai layi ya ce ya tafi ya sallar walha wallahi saban Allah ne haddarin tsuwata ga layi mutane na cikin suna da bukata wajibi ana biyan ka albashi wai sai ka sauka ka tafi masallaci wai ka je kai sallar walha wallahi ba daidai bane abinda aka dauke ka kai shine aiki amma in kana gida kai ba ma'aikacin gwamnati bane to sai kai walhakka amma ana aiki ka tsaye da mutane ka tafi ka je kai nafila ka bar wajibi ko ko mutum ya dau azumi ranar litinin da alhamis ya je ofis ya ta faɗa da mutane in kai mai magana ce ni azumi nake yi ba wanda ya sa ka azumin ka nafila ne kai kadai zaka samu fa'idarsa amma kila kai likita ne yana iya yiwa wannan azumin da ya sa maka kasala ma na nafila ya sa wani ya mutu ya zo ka duba shi cikin gaggawa ka ce kai azumi kake yi ko kana ta faɗa mishi maganganun da ba su da fa'ida makin ya samu sauki sai ya samu bugun zuciya ka kai ka kashe shi so daga ya kamata mutanen mu zama muna da fahimta irin wannan fahimtar addini ana buƙatar fahimtar mutum ta zama mai kakkiya ka zama mai wajibi ka san shi ka zama ka san mai nafila kar ka shagalta da nafila ka ba farilla sannan ka ware abin da haƙƙin ka ne kai ladan zai koma mawa da kuma abin da fa'idarsa za ta shafi al'umma gabaki ɗaya shari'ar musulunci tana gabatar da abin da za ka aikata fa'idarka fa'idar ta shafi mutane ga baki ɗaya fiye da abin da za ka aikata ya shafe ka kai kaɗai ga wani misali me yasa hatta a kafara a kafara duk wani abu da kafara aka haɗa da azumi da ciyarwa to shari'a ta fi fifita ciyarwa fiye da yin azumi domin kai azumi kai kaɗai azumin zai fa'idantu amma in ka ciyar yanzu misali mutumin da ya je da azumin wata ramadan ya sadu da iyalinsa an ɗora masa an bashi abu uku ko ya yanta baiwa ko ya ciyar da miskinai sittin ko ya azumin watanni biyu a jere wanne da aka fi so a shari'a wanda aka fi so a shari'a shine ciyarwa saboda mutum sittin ka ciyar da su a lokaci da an yi buɗe baki ai ba ƙaramin aiki ba ne wannan mutum sittin a ƙarƙashin ka za su ci abinci amma idan ka yi azumi sittin kai kadai abin zai shafa to kullum abin da ya kamata mutanen mu su rika fahimta kenan ibadar da ta kasance mu'diya khairun min al-ibadati al-qasira ka'ida ce ta fiqh al-ibadatu al-mu'diya khairun min al-ibadati al-qasira ibadar da zaka yi ta amfani jama'a to ta fi ibadar da za ka yi kai kadai ladan zai koma mawa kaga shi ne abin da ake bukata so daga walhaka sallar walhaka sun tashi sallar walhaka kai kadai za ta shafa in kai in Allah ya ansa amma aikin da aka dauke ka kai ma al'umma to mutane da yawa za su shiga matsala idan ba kai aikin ba to mu fahimci wannan mu gane shi sosai Allah ya ganar da mu ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mutum ne mai yawan karantar da mutane yana karantar da ƙur'ani yana karantar da sunna yana karantar da fiƙi a ƙasar iraki a lokacin babu sahabin da makarantar shi tafi girma fiye da tasa sannan wa kana nahifan mutum ne siriri siriri yadda bi ma'anar kalima sannan gashi gajeri sosai gashi wada gashi siriri sai ya zama jikin shi bayi da ƙarfi bai iya azumi azumin nafila in ya azumin farilla shi kenan almajiransu suka tambaye shi ala gafata malam ba ka yin azumi sai ce wallahi in ni azumi ba zan iya karantar da ku ba azumin nan idan nayi ladan nawa ne amma karantarwa Allah kaɗai san mutanen da za su fita daga cikin halaka in na karantar da su to sai ya aji azumin nafila domin ya fuskanci karantar da mutane alkur'ani da sunna to kaga fahimtar sahabbai ce to amma mu ba haka muke ba sai mu ɗauko wani abin da yake na nafila sai mu riƙe shi kuma mu riƙa cutar da al'umma ta sanadiyarsa da yawa an ka shiga irin wannan zakai ko kaga mutum mai kuɗi wai sai ya zo ya riƙa ladanci a masallaci ba wanda ya sa ka ba abin da ake buƙata kai ba ke na sha faɗa muku wannan magana in kana da kuɗi ka ɗauki nauyin ladanai ka ba su kuɗi su kiran sallah kai kuma ka koma gefe sai an kira sallah sannan ka zo masallaci wallahi sai kun shiga aljanna tare har da rantsuwa ta ba ka bukata ka kira sallah ba aikinka ba ne ko ko mutum mai kuɗi ya zai ce sai ya zama liman har ba aikinka ba ne wannan ka tsala talakawa su wanda suke da ilimi to duk wannan fahimtar al'ummar mu tana da bukatar ta kuma rashin ta shike wahalar da mu aikin da ba naka ba sai ka ɗauka ka ce shi za ka yi alhali Allah ya raba aiki kowa Allah ya ba shi aiki to Allah ya ganar da mu kan mu cinye lokaci Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci Allah ya ba mu fahimta ingantacciya a game da addinin nan Allah subhanahu ta'ala ya kawar mana da buguwar fahimta kun fahimta da zamu zo muna bauta ma Allah a bauɗe mazata muna aikata aikin alkhairi ne amma aikin kishiyarsa muke aikata Allah ka tsare Allah subhanahu ta'ala kada ka samu mu zama gada a hau mu ranar lahira a jefa mu a wuta Allah shi kyauta har yanzu tafsirinmu yana gudana a cikin aya ta hudu da Allah subhanahu wata'ala yake bayani akan misali da ya buga mana na cewa alƙaryatai waɗanda suka gabata Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su aya ta biyar tana da alaka da ita malam ka karanta ta hudun da ta biyar din wa kam min qaryatin ahlaknaha a'udhu billahi minash shaitanir rajim
وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا نعم فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون نعم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إن
بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يشي وكم من قرية سوديوا أقي متانا القرية أهلكناها دمك هلكدس فجاءها بأسنا بياتا sai azabar mu ta zo ma mutanen wannan alƙaryar sakamakon abin da suka aikata mummuna bayatan da daddare suna bacci auhum qa'iluna ko kuma suna baccin rana suna baccin hutawa azabar mu ta zo musu afke mun ji bayanan da malamai suka yi a game da wannan ayar gurgudan iyawa aya ta gaba Allah ta'ala ya ce fa ma kana da'awahu ai babu abin da ya kasance abin da mutanen nan suke faɗa iz ja'ahum ba'suna a lokacin da azabar mu ta zo musu illa an qalu face sai suka rika cewa inna kunna zalimin wallahi lallai mu mun kasance azzalimai masu zalunta kawunansu wannan ayar cikon waccan aya ce ko ƙarin bayani Allah subhanahu wa ta'ala yake mana cewa lokacin da Allah ta'ala ya aiko ma mutanen da suka kafirce ma manzansa suka zama masu saba masa da azabar Allah ta'ala ta zo musu da kansu suka yi ma kansu ikirari suna cewa wallahi mun zalunci kanmu wannan aya malamai suka ce tana cikin ayoyin da suke batu akan cewa Allah subhanahu wata'ala baya azabtar da wata al'umma har sai al'ummar da kanta ta cancanci cewa ita kanta ta yi ikirarin cewa ba abin da ya cancanta a mata illa azaba saboda ta san an ba ta muhula an ba ta jinkiri an mata jinkiri an ba ta dama na tuba amma bata tuban ba saboda haka har sai ta kai matsayin da kanta za ta tabbatar da cewa lallai abinda aka mata aljaza'u min jinsi al'amal ne wato abinda ta aikata shi aka mata tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa kan doka wannan ita ce ka'ida Allah subhanahu wata'ala zai yi wuya ka samu mutumin da ya fana'i ya zurfi a cikin saban Allah subhanahu wata'ala face da za ka keɓe tsakanin shi daga kai sai shi ka haɗa shi da Allah ka ce ni tsakaninka da Allah yanzu duk abin da Allah ya maka baka cancanta ba zai ce wallahi ya cancanta ai da yawa ana nuno mutanen da ake kama su za a zartan musu da wani hukunci bayan sun aikata ta'asa da kansu suke fai ko kwanakin baya na ga wani yaro wanda ya je kama wani yaro ya je kashe shi ila da yawan ku kun gani yana kira zuwa ga gwamnatin jihar ta cewa ta yanke masa hukuncin kisa yaro ne nan shekara goma sha bakwai ya kama wani yaro ya je ya ɗauke shi a irin wannan lalacewa halin da muke ciki ta komai kuɗi wallahi ba komai ba ne kuɗi kuɗi su ne ababen banza da Allah ya halitta yana ba anne yana ba mai sabo yana ba kowa to dan me zukatanmu za su lalace a kansu mu ce kawai su ne komai ya ɗauki wannan yaro ya je ya kashe shi ya je bayan gari ya samu ta gona ya lullube ya haƙa mashi rami ya jefa shi aka kama shi daga baya asiri ya toni hannun yan sanda yake cewa shi yana kira zuwa ga gwamnati ta yanke masa hukuncin kisa kage da kanshi ya cancanci cewa ya faɗi ya tabbatar da cewa ba abin da ya cancanci shi sai azaba to haka mutum yake kaiwa idan ya sabo lokacin da Allah ta'ala ya nufin ya halakar da shi to sai ya ji shi kanshi a ran shi ba abin da ya cancanta a mushi in ba wannan ba kaga an yanke masa hanzari ce al-imam an-nahas rahmatullahi alayhi yana fadi a cikin tafsirin sa ma'anil qur'an yace ad-da'wa hahuna lafazin ad-da'wa fama kana da'awahu yace yana daukan ma'anar addu'a'u sannan kuma yana ɗaukar ma'ana aliddi'a abinda ake ce addu'a a tsalab neman su aliddi'a abinda kuma kake riyawa kake faɗi to a nan ka gama a nan fama kana da awahu addu'ar su bata kasance ba a lokacin kaga suna ma Allah magiya suna cewa inna kunna zalimin ya Allah mun kasance a cikin azzalimai daga cikin nau'in addu'a ka faɗa ma Allah subhanahu wata'ala cewa kai ka zalunci kanka nau'i ne na istighfari shi yasa ai addu'ar annabi Yunus alaihi salam ita ce addu'ar da tafi kowace addu'a saurin fitar da mutum daga musiba annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'watu akhi Yunus ma da'a biha makrubun illa faraja Allahu anhu karbahu addu'ar da annabi Yunus alaihi salam yayi dan uwan annabi sallama ya ce addu'ar da dan uwana annabi Musa alaihi salam yayi to babu wani mutum da zai shiga tashin hankali da damuwa yayi ta face sai Allah madaukakin sarki ya yaye masa wannan damuwar tasa ita ce ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ta kunshi bangarora guda uku la ilaha illa anta tahlil ko hailala subhanaka tasbihi inni kuntu min zalimin istighfari la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai kai ya Allah subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu min zalimin lallai ni na kasance cikin waɗanda suka zalunci kansu annabi yunus alaihi salam yayi wannan addu'a a lokacin yana cikin dubbai guda uku Allah ce fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta سبحانك إني كنت من الظالمين أو أن وجم الله يشي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث دبي أكو دهن فرقو شيني دهن شكين كيفي duhu na biyu shine duhun ruwan teku duhu na uku shine duhun dare ku duba waɗannan bala'o'in guda uku shin cikin kifin ne ya fi sauƙi ko ko rayuwar cikin teku tafi sauki ko ko bakin duhu shi dai teku idan ka taba tafiya mai nisa a cikin sa akwai inda zaka kai ba halittar da zaka gani sai kifaye sai halittun ruwa ba zaka ga icce ba ba zaka ga tsuntsu ba to ba dan adam ake magana ba sannan duhun dare shi kuma dama dare idan ya duhu bala'u'a sun fi sauka a cikin sa wa min sharri ghasiqin idza waqab sannan kuma gashi cikin kifi sannan waye sani lokacin da kifin ya haɗe shi sai da ya cije shi ya jijji mai ciwo amma sai ya rika addu'a yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ya masa ilhama ya tabbatar ma da Allah bauta shi kadai tauhidi kenan sannan yayi ma Allah tasbihi ya tsarkake Allah sannan kuma na uku ya nuna ma Allah subhanahu wataala cewa shine ne fi ne Allah yake neman ya gafarta masa shi ke shi yasa Allah ce wallahi ba dan wannan abu da yayi ba la labisa fi batnihi ila yawmi ba'th da Allah ya tabbatar da kifin a cikin ruwa har zuwa ranar tashin alkiyama ranar da za a tashi annabi Yunus alaihi salam to da zai fito a cikin cikin kifi ne to kaga ka tabbatar ma da Allah subhanahu wataala cewa kai mai laifi ne nau'i ne na magiya shi kuma Allah subhanahu wataala yana kan magiya yana son ka marereci ka nuna kai ba bakin kowa kake ba ka nuna masa kai mai laifi ne to amma wannan zai amfane su ba zai amfane su ba fatal awar damar da aka ba su ta shuɗe an ba su dama Allah madaukakin sarki ya musu jinkiri amma jinkirin bai musu amfani ba sai da halaka ta zo musu sai suka rika cewa me inna kunna zalimin daidai yake da irin na fir'aunu حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا إلا الذي بني آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ألا الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين sai da sai da ƙarshe damar shi ta ƙare gabaci ɗaya duk damar da ake badawa aka bashi yake amfani da wannan damar wai sai da halaka ta zo maso yana cewa ya yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi kuma shi ma musulmi ne Allah ce a al'ana sai yanzu wa kada a faita kablo alhali ka ta tabka tsiyarka kablo kafin halakarka ta zo maka ai kablo ai min kablil azab kafin wannan azaba wal ihlak da halakar wasu zo maka da an baka dama wa kunta min al muslimin ba yadda baka aikata ba a ban kasa kana cikin mabannata a ban kasa to kaga Allah ta'ala yana ba bawansa dama dama tuba shi yasa babu mutumin da Allah madaukakin sarki yake masa gata fiye da wanda Allah madaukakin sarki zai ƙara masa kwana ɗaya a cikin rayuwarsa wallahi dama ce Allah ya ƙara maka kwana ɗaya yanzu da waɗanda suka mutu za su dawo ko kai fira da su Allah ya kaddara kai fira da su za su baka za su baka labari ya laitana nurad fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal shi ina ma a mai da mu duniya mu aikata abin da ba shi muka aikata ba da so daga dama ce in Allah ya baka kwana daya kwana daya Allah ya baka to dama ce dama ce ta ka tuba dama ce ta ka gyara abin da ka bata a baya dama ce ta ka cike tasgaro da ka samu a baya shi yasa wannan da wannan zaka gane shirman masu yin birthday yi mana ai shirme ne kwanakinka suna karewa kuma kana minna kamata yi da a ce akwai akwai akwai akwai wannan bid'ar ma ai juya ta kamata a yi da bid'a da bid'a na da kyau idan ka kai shekara 60 sai ka kira mutane a zo a yi zaman makoki a maka kuka me yasa ka kusan mutuwa kwanakinka suna ta karewa me hikima ya ce sirrul mar'a ma zahabal layali wa kana zahabuhunna lahu zahaba mutum yana minna wai kwanaki suna karewa bai san cewa kwanakin shi suna karewa yana kusanta kabari bane tafiya shi ce ta kusa amma wai sai mutum wai kaji wai mutum dan shekara 80 wai ya kira mutane wai an zo har da rike wani abun banza wai ana yanka kek saboda budewar tunani da koyi da bature bature mai gajeren wando wanda shi bai san alƙibla ba kuma shine wai abun koyinka ka saboda sakarci ko kanana yara bai halarta ka musu ba zai ba yan shekara ɗaya ko yarinya ta shekara ɗaya ko ta shekara biyu ko yaro shi sai sai a mai bazi wannan bazi din bazi ne Allah shirye mu to kaga shine wannan saboda haka nan lokacin da azaba ta zo musu addu'a su sai suka ka cewa inna kunna zalimin lalle ya Allah mun zalunci kanmu ko kuma aliddi'a abinda suke faɗa suke riyawa da azabar ta zo musu sai suna cewa inna kunna zalimin sai suka yi ikirari suka yi ikirari suka tabbatar suka yi itirafi suka ce wallahi Allah mun zalunci kanmu mun zalunci kanmu mun aikata ba kanmu abinda bai kamata mu aikata ba damar da ka bamu ya Allah mun ki amfani da ita mun cuci kanmu to kaga ashe mutum bai kamata wannan bai makansa wannan kasassabar ba ayoyi akwai daga cikin ayoyin da suka yi kama da wannan ko suka fassara ta akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce fa ma zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidan khamidi kaga fa ma zalat tilka da'awahum maganar su bata wuce bata gushe ba a matsayin wannan hatta ja'alnahum hasidan khamidin haske da muka mai da su suka zama karmami khamidin suka zama kaman wuta wadda aka kashe ta Allah ya nike su ya lukui-lukui da su sannan Allah ta'ala ai kafin nan ya ce wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na min ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'tana idahum minha yanqudun لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين سيتي فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدا وكم قصمنا من قرية ألا تسونا ونمكفلنا من قرية daga cikin wasu mutanen alƙaryu muka faffalla su muka yi gudu-gudu da su kanat zalimatan sun kasance masu zalunta kansu وأنشأنا بعدها با من بعدها با وأنشأنا بعدها قوما آخرين sai muka halicci wasu mutane sababbi bayan su haka Allah yake yi shi yasa Allah ce qurunan baina zalika kaseera a tsakanin annabawa da annabawa zaka samu akwai karnona da yawa da Allah subhanahu wataala yake halitta wasu an aiko musu da manzanni wasu kuma ba aiko musu da manzanni ba wasu ana aiko musu da annabawa ne wanda za su jaddada da'awar da annabin kafin su yi kamar tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi isa akwai annabawa akwai rusuli isa alaihi salam akwai manzannin da shi annabi isa ya rika tura su kauyuka wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'aha al mursalu waɗannan almursalun nan almajiran annabi isa alaihi salam ne kamar yadda malaman tafsiri suka ambata kaga annabawa ne amma ba mursalai ba ba ba su sabo shari'a ba an aiko su ne domin su jaddada su sabunta shari'a annabi Isa alaihi salam to Allah ya halicci wasu bayan su falamma ahassu ba'sana da suka hango azaban mu ta zo musu idahum minha yanqudun wai sai za su gudu Allah ya ce la tankudu Allah ya musu izgili ya ce kakku gudu warji'u ila ma utriftum fihi ku koma rayuwarku da kuke mai dadi mana a baya rayuwarku da kuke ta kwalisa ku ci gaba da yin ta wa matakinikum da gidajenku la'annakum tus'alu ko za a tambaye ku a ga shin kun ci riba abinda kuka aikata qalu ya wailana sai suka ce ya azaban mu inna kunna zalimin lalle mun kasance masu zaluntar kanmu lokacin da nadama ba za ta musu amfani ba a lokacin suke nadama so da ka dan uwa duk lokacin da Allah ya baka rayuwa to yi kokari ka ci gajiyar rayuwarka ka sa ma kanka ka'ida ka gani tun daga fitowa alfijir har wani alfijir din ya keto kana da awanni 24 da Allah ta'ala ya baka kyauta ba roƙonsa kai ba haka nan ya baka sannan ba kafi waɗanda suka mutu bane in kaga wani Allah madaukakin sarki ya karɓi ransa ba wai kafi shi bane Allah ya kyale ka to wannan awannin ka 24 din me kake yi da su ko a cikin azumi ko ba cikin azumi ba ko a cikin azumi ko ba cikin azumi ba ka duba a wannan ka 24 nan me kake da su domin kowace awa sai an tambaye ka game da ita kowane mintin ka sai an tambaye ka game da shi kowane sakon ɗin ka sai Allah ta'ala ya maka hisabi game da shi me ka aikata a ciki ka bar shi ya tafi haka nan ko ko ka ci gajiyarsa ka aikata abin da Allah subhanahu ta'ala yake so a cikin sa in kai haka ka more in baka yi haka ba mutum ya halaka ya lalace Allah ya tsare mu to kun ga shine wannan aya ta fassara mana waccan aya cewa azabar Allah lokacin take zuwa ma masu laifi to su da kansu suke tabbatar da cewa su azzalimai ne kamar suna cewa ya Allah wallahi mun cancanci ka mana azabar da ka mana yanzu ko kuma fassara ta biyu sai su rika magiya kamar yanzu misali a kama mutum ya laifi sai ya haka ya ce ya yadda shi ne laifi ne amma yana neman kotu ta masa sassauci ko to waiwayen da za su yi kenan wannan ba zai musu amfani ba babban malami al-imam ibn jarir at-tabari rahmatullahi alayhi yace wa fi hadhihi al-ayati ad-dalalatu al-wadihatu ala sihhati ma ja'at bihi ar-riwayatu an rasulillahi sallallahu alaihi min qawlihi a cikin wannan aya da Allah ta'ala yake cewa fa ma kana da'awahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin akwai abin da ke karfafa wani hadisi sahihi da al-Imam Abu Dawud da kafin sa al-Imam Ahmad ya ruwaito sa sannan shi Ibn Jarir al-Tabari din ya ruwaito shi a cikin tafsirin sa da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma halaka qaumun wata al'umma bata taba halaka ba hatta yu'zihu min anfusihim har sai sun yanke ma kansa hanzari hatta yu'zihu min anfusihim haske da kansu sun tabbatar da cewa sun cancanta abin da za a musu ba wata al'umma da Allah ta'ala yake halakar da ita face da kanta sai ta yi kirarin cewa ta cancanci a mata azaba sai ta tabbatar da cewa Allah bai zalunce ta ba wato duk wani abu da Allah zai ma bawansa na sakamakon azaba sakamakon saban da ya rika yi to sai bawan nan da kansa da zai tsaya ya makansa karatun ta natsu shi ya ce gaskiya ni ma na san ba abin da na cancanta amin in ba haka ba shine hatta yu'ziru min anfusihim akwai riwaya da ta zo da hatta yu'zaru min anfusihim har sai an yanke musu hanzari sun zama ba su da wani uziri kaga fassara farko su da kansu za su tabbatar da cewa lallai Allah ya ba su uziri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ne a'azara Allahu ila mri'in ajjala أخر أجله حتى بلغه ستين سنة أو تدوايا حتى بلغه سبعين سنة Allah ya yanke ma mutum hanzari ba ka da uzuri a wajen Allah Allah ya baka shekaru 60 ko 70 awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nabi fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir Allah zai ce ma yan wuta ba mu rayar da ku ba daidai lokacin da ya kamata mai tunani yayi tunani ya gane abin da yake aikatawa ba daidai bane ya gyara halinsa kuma waja'akumun nadhir alhali ashe kuma mai gargadi bai zo muku ba so daga ba ku da uzuri so daga Allah ya baka shekaru ya baka hankali ya aiko maka da manzo ya aiko maka da littafi ya tabbatar da malamai masu karantarwa a cikin al'umma wani uzuri kake da shi kuma zaka je wajen Allah subhanahu wataala baka da uzuri duk hanyar da Allah ta'ala yake yanke ma bawansa hanzari to Allah madaukaki ya mana ya mana yanzu misali kana binni ha gare yan ƙauye akwai ƙauyukan da ba a zuwa a musu wa'azi da can ana ƙoƙari ma a je to yanzu kuma fitinu sun zo sun hana fitinu sun zo sun hana da ana shiga duk waɗannan zuwa ƙauyukan ana zuwa ƙauyuka ana shiga dazuzzuka a shiga ƙauyuka a haɗu da 'yan ƙauye waɗanda ba su musulunta ba da waɗanda suka musulunta da a haɗu da su a karantar da su addini amma yanzu fitinu duk sun zo sun kukulla ƙofofi sai kaɗan ne za a iya yi to amma kana cikin binni ga lasifikoki na a ko'ina ga rediyo ga talabijin ga waya sannan kuma ka zauna ka ce baka san addinin Allah ba ko ka saba ma Allah wace hujja kake da ita aini ina ganin kila azabar mutanen da za a ma waɗannan zamanin yan wannan zamanin namu in ba su yi ma Allah abin da ya kamata ba sai ta fi azaba kowa domin domin mu duk abin da ake yi na dama an ba mu duk damar da ake badawa ka faɗa min wanda ba a bada ta ba akwai gidajen tashoshin talabijin na addini awanni 24 suke yi amma kawai sai riga mutum ya haka ya dan kwanta yana dan juya kai da ya ga sunan sai sama ya canza ya tafi inda yake son ya je tashoshi ne ga sunan sun fi ɗari wani abu ko dubu wani abu sai wanda mutum ya zaba da na yan aljanna da na yan wuta da mutum ya je ta yan aljanna sai sai shedan ya kauda hannun shi sai ce tafi tafi gana ku can sai ya tsallaka sai ya tafi wajen na yan wutan sai dai sai ya latsa shi ke sai ya ci gaba da kallon na 'yan wutan wayan ma akwai aljanna akwai wuta a cikin ta ai waya to sai mutum yana lallatsawa sai ya shiga gidan wuta kaman abin arziki zai shiga gidan aljanna ko zai ga ya koma gidan wuta da waya to wani uzuri kake da shi wani uzuri mutanen wannan zamanin namu suke da shi a wajen Allah da za su faɗa masa in harkar ilimi ce ake magana kanta da harkar fatawa yanzu nan duk fatawar da aka bada ka ji bata maka ba akwai malaman duniya da zaka latsa yanzu yanzu nan ka sadi da su ka aje musu sako yan sakwanni za su baka amsa a duniya da duk yaran da kake so to wani uzuri kake da shi amma kuma mun fi kowa rauni da kin bin Allah da kin yin abin da Allah yake so babban malami a Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti rahmatullahi alaihi wata rana ya taba tara tunda shi ya jibinci yayi rayuwa kauye a kasar Mauritania ya tafi Saudi Arabia lokacin ba wuta a Saudiya ba ba wutan lantarki tunda lokacin da ya tafi aikin haji daga Mauritania zai tafi zai tafi zai tafi Saudi Arabia akan akan doki ya tafi akan doki ya je Saudiya ba a jirgin sama ba zuwan shi na farko shine da ya ƙara komawa sai rubuta littafin sai samu suna a rihlatu ilal hajj da abubuwan da ya gani a hanya sai da ya bada labarinsu a tsari na adabi mai ban sha'awa to wata rana ya tara 'ya'yansa har yanzu akwai wasu 'ya'yansa suna da rai bara bara ɗansa ɗaya ya rasu to ɗansa ɗaya profesa ne yanzu a jami'ar musulunci ta madina ya taɓa ce musu ya ce wallahi tallahi azaba ku ta daban ce idan ba ku tsaya kun bauta ma Allah kun yi karatun addini ba ya ce kun ganna nan ni yadda nake nan da a ci balbal ne karatu ya ce ku ko ga kunan fitila saudi arabiya ba a dauke wuta ko ba na daukewa ya ce awa ashirin da hudu ga wuta nan kuna kallo to ne ba sa ba za ku yi ma Allah abin da ya kamata ku yi ba da a ci balbal muka yi karatu ku ko yanzu ga ku da fitillu kaga dai ai a Saudi Arabia tucila ba ta da ba ta da mahalli generator ma bai da mahalli a Saudi Arabia ba za a dauke wuta ba to wace dama kake da ita wace wanne ne zai hana ka kai amma da wannan ni'imar ta Allah kuma sai mutum ya saba ma Allah Allah shirye mu to shine manzo Allah sai yake cewa babu wata al'umma da za ta halaka hatta yu'zaru min anfusihim ko hatta yu'ziru min anfusihim fasaruri biyu har sai sun ba kansu sun yanke ma kansu uzuri ko kuma har sai Allah ya yanke musu uzuri shikenan malamin malamin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari yace sai sai na ce qultu li Abd al-Malik Abu Sinan shine malamin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari wanda ya karbo wannan hadisin a wajensa yace sai na ce ma malami na Abd al-Malik kaifa yakunu dalik to ya Allah yake yanke ma mutum hanzari faqara hadhihi al-ayata sai malamin mu al-Imam Abdul Malik sai ya karanta wannan ayar فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ya karanta wannan aya kaga wannan hadisin yana fassara aya cewa Allah ta'ala baya halakar da mutane hatta yubayyana lahum ma yattaqu har sai Allah ya muku bayanin abin da kuke jin tsoro cewa ku guje masa menene ba a yi bayanin sa ba me kake bukata yanzu a faɗa maka ba abin da baka sani ba mara kyau ba kuma abin da baka sani ba mai kyau to ka zake ma mai kyau mara kyau kuma ka kauce masa to a sai mutum yaki to idan azaba Allah ta zo mishi yana da uzuri ba yi da uzuri to kun ga fassara ce ba hadisin al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi kamar yadda muka ce kafin sa al-Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin musnadin sa babban malami al-Imam Tsibi da yazo sharhin hadisin sai ya ce ai hatta yaj'alahumullahu bihaythu la yaqdiruna 'ala al-uzr Allah baya halakar da mutane har sai ya kai su matsayin da za su zama ba su da uzurin da za su iya badawa duk abin da ake nema yanzu ku duba manzannin Allah rayuwar da suke yi annabin mu sallallahu alaihi wasallam mutum da Allah ya aiko shi shekara 24 23 da yayi baya zuwa gona bayi da office office din shi masallaci ne sannan duk lokacin da ka zo ka unka samu manzan sama kofa zai fito ya baka fata ba aikinsa kenan karantar da mutane to yanzu wani uzuri mutum yake da shi a je lahira ya ce a shi ai saƙon Allah bai zo mai ba sannan sahabbansa suka riƙa baya rasuwarsa tun ma yana da rai suka riƙa shiga kurɗi kurɗi saƙo saƙo loko loko domin isar da saƙon Allah kullum ina faɗin wannan magana ba a daɗe ba 'yan kwanakin nan na faɗi wannan magana wai mutum baya tsayawa ya littafi ya ga tafiyar da sahabbai suka yi wai ya aka yi musulunci ya zo mana nan tafiya kilomita nawa ka kaddara daga Najeriya zuwa Saudi Arabia daga zuwa Madina ba jirgin sama suka shiga ba ba jirgin ruwa ne inji suka shiga ba ba jirgin ƙasa bane mai irin gudun nan mai gudun zuma dawakai da alfadarai da raƙuma da jakuna suka hau wani zubin a hanyar jakin ya mutu ko docin ya mutu ko alfajarin ya mutu ko raƙumin ya mutu ci gaba da tafiya da kafa har sai Allah ya ba su wani raƙumin su sake hawa haka suka keto dazuzzukan Allah wani wajen su zo ruwa ne sai dai su shiga su fito su tsallako suka kawo mana wannan addinin ba su ji ƙyashi ba ba su ji lalaci ba suka yi mana wannan aikin to mu kuma abin da ake bukata a wajenmu shine fa mu raya addinin domin tuntuna dama yana nan mu raya shi mu aiwatar da shi yadda ya kamata to amma jibe da nake masa to kaga Allah baya halakar da mutane har sai ya kai su matsayin bi an yab'atha ilaihim rusula ya aiko musu da manzanni hatta yubayyinu lahum ar-rashad min ad-dalal al-imam tsibi yace har su bayyana musu me shari'a me bata kuma da yaransu yanzu wani abin da zai baka sha'awa cikin tsarin ubangiji zai yi wuya ka samu wani yare da ake da shi yanzu da babu fassarar littafai a cikinsa wannan ɗan littafin hisnul muslim na zikirin nan a yanzu ana lissafi an fassara shi da yaruka sun fi sittin na duniya a ce har da hausar mu akwai yarbanci akwai faransanci akwai ingilishi to kaga dai da wuya ka ce baka ciki su al'arba'unan nawawiyan nan an fassara su ba iyaka ba magana ƙur'ani ake ba ƙur'ani ko ana jin an fassara shi da yarankan duniya sun fi dubu zai yi wuya ka samu wata ƙabilar da take motsi take da jama'a face sai an samu wani daga cikinta ya yi ƙoƙarin tarjama alƙur'ani mai tsarki zuwa yarensu ina jin kwanan na aka yi aka aka aka yi aka yi aka yi wani biki na na na na na gabatar da gab da azumin nan na gabatar da fassara alkur'ani da yaren igala igala a wata jiha suke kogi kwanan na aka yi suka yi kaddamar da an fassara wani daga cikin su ya fassara alkur'ani ya fassara ma'anonin alkur'ani da da yaren igala to to kai igala ne ya za ka ce ba za ka fahimci ƙur'ani ba in da da larabci ne in ka buɗe rubutun ta dama yake to yanzu an maka ta hagu in da ka karanta ba za ka iya gane fatiha ba to yanzu an maka na yaranku sannan in ba za ka iya karantawa ba ma akwai malamin igalar da za ka je gabansa ya karanta maka da yaren igala to wani uzuri muke da shi ƙwar'ani ko ma'anonin ƙwar'ani da hausa shekara nawa da fassara shi na mala baka goma mu a nan najeriya shekarun shi nawa alif ɗari tara da nawa mala ya fassara ya tarjama ma'anonin alƙwar'ani gashi nan yanzu ma complete tafsir ake da shi cikakken tafsiri manya-manyan mujalladai ina jin mujalladai shida ne ko na dr sani rijiyar lemu tafsiri sosai da hausa to duk wannan wai ba allah yana yanke mana hanzari ba ne wani uzuri muke da shi mutum ya ɗauki biransa a cikin shekara biyu fe wannan aikin shekara biyu manya-manyan littafai tika-tika haka shafi wajen 800 din nan ba ku da shi na ji ba wanda yake taimako na ne wajen ba da amsa mujalladai shida haka aka zo aka rika sai da shi a haban za dubu sha shida aka fara sai da ya zama dubu sha bakwai sai wasu suka yi sama da shi irin na najeriya ya sama ya tsada kuma wasu duk an su siya wasu bayan Allah sun siya masu rarraba kyauta ko ni nan kyauta aka ba Allah ya saka mu wanda ya ban kyauta da alheri to da Hausa ga na turanci ga na komai ga na komai to me muke bukata kuma ai mana sannan malamai in ka bude duk ga tashoshi na ana da su yanzu ba Ramadan din ya zo ba duk in ka bude gidan rediyo da yawa duk an san a'aje komai har da abubuwan dole duk sun aje ina jin kila labarai kawai suke yi amma irin su zaben nan wani yana gaida wani ga ka kusa da mutum wai kana gaishe shi saboda sakarci da bata kuɗi wani yana ban labari wai abokin shi ya ce mishi wai suna zaune da abokin shi ka saurara an jimin nan zaka ji na gaishe ka yace to ka gaishe ni yanzu mana ba gani ba to har shi da an dakatar yanzu tafsirai kawai ake sa amma wallahi wani ba zai saurara ba wani ba zai bude saurara ba kaga sai dai Allah ya shirye mu idan ka zo kai bi layuka misali a ce an sa ka kaɗan yawo ko kana ɗan yawo lokacin tarawih ka ga mutane yadda ba sa tashi su zo su sallar tarawih sallar tarawih nan ta mafa da muke fa duk gatan jibe da muke yin ta ba a funfa minti 35 zuwa minti 40 in masu yawa ne su awa guda amma ka bi layi haka za ka ganin mutane tukuba-tukuba an zauna ana fira wallahi sai ka rasa ka gane wai wai ina me mutane suke son a musu ni fa ina ganin mutanen mu Allah shi kyauta Allah shirye mu ila da hona annabin zai zo ga aljanna ana kallon ta wasu ba za su shiga ba ga ta aljanna ce da gaske suna kallon ta ga kofar ta an bude ga yan cikin ta nan na ta cin daɗi wallahi wannan aka ce zo ka shiga zai ce zai haka ya ce shi ba zai shiga ba to shi ne wannan hatta yi uzaru min an fusi manzanni su bayyana musu halal su bayyana musu haram wal haq min al batil sannan su bayyana musu gaskiya su bayyana musu ƙarya kaga fassara farko kenan wasu suka fassara hatta yi uzaru min anfusihim ay bi tawilatin za'igha wa azarin batila kawai sai mutum ya rika ya zauna da kansa yana cewa ai inna la gafurur rahim abinda ma an ce musulmi bai dawama a wuta bai dawama a wuta amma wallahi tallahi yini ɗaya na wuta bala'i kuma Allah ya faɗi cewa wa inna yawman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'uddu wallahi wannan aya tana ban tsoro wa inna yawman inda rabbika ka alfi sana mimma ta'uddu yini ɗaya a wajen Allah madaukakin saki daidai yake da shekaru dubu a kirgar da kuce to ka kwana ɗaya a wuta wal iyazu billah kuma Allah ya ce innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta ka gama tozarta shi karshen tozarci kenan ka tsinci kanka a wuta to kai kama kanka fata har kai ka sassaba ka ce wai ai an ce musulmi baya da wama a wuta kai har kana tunanin ka shiga wuta to kaga shine wannan ta'awilat za'igha eh mutum ya rika ba kan shi uzura ko kuma ya rika cewa a gobe zan tuba a ko kuma yanzu ba shekaru na ashirin da uku kaga yanzu idan na gama hutawa zuwa shekaru talatin da uku kaga na ɗora goma to lokacin sai in da in zama mutumin kirki la ilaha illallah kuma ya tabbatar da fa akwai 'yan shekara ashirin da ukun da suka mutu kila ma har da abokanan shi attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahda ka je ka leko gaibu ne ka san ranar da zaka mutu ko ko ka dau alƙawari ne da Allah Allah ya ce maka ga kwanakin da zaka yi a duniya aka ambata ma ba daya kanwar biyu ba ai ko daya ba to kaga abin da ake damar da aka baka kai amfani da ita Allah ya bamu to shine fassara hadisin al-imam al-munawi shi ma ya fassara hadisin yake cewa ai hatta taqsura dhunubuhum wa uyubuhum Allah baya halakar da wata al'umma har sai zunubanta da aibobanta sun yi yawa sannan ne wa yatrukuna talafiha su zama su mai da ma zunuban su zama wani abu kawai ba komai ba yanzu masu sace mutanen nan kidnappers cewa suke yi ai kuna can kuna addu'a ya mu ma muna addu'a an sace wani sai a ce ai addu'a Allah ya fito da shi sai su ce sun ji labari informant su sun ba su labari wa ana can ana addu'a to su ma suna yi kaga wannan ta lalace Allah yake musu wallahi ta lalace ta lalace inda Allah subhanahu wa ta'ala zai ganar da su su gane bala'in da suke ciki to wallahi ba za su yi ba kuma har mutum yi ma addu'a izjili a tahzaqu bid du'a'i wa tazdarihi wa ma yudrika ma sana'a ad-du'a'u sihamu al-layl la tuqti walakin laha amadun wa lil 'amad inqida'u fayumsikuha idha ma sha'a rabbi wa yursiluha idha nafadha al-qada'u kana addu'a kana ma addu'a izjili wallahi ha'a zalimai ba sa yi ma addu'a izjili manya-manyan kafirai ba sa izgili da addu'a in aka musu tsorata suke manzo Allah su salama lokacin da azaba ta kai azaba ga sahabbansa yama dangin yama mutanen ƙuraisha mummunan addu'a ya ce Allahumma khudhum kasini yusufa ya ce ya Allah ka kama su da fari irin yadda ka kama mutanen annabi yusuf alaihi salam da fari yu abbas babban annabi sama ya taso da sauri hankalin shi a tashi ya ce a tad'u alaina wa nahnu amamuk shi yanzu Muhammadu har ta kai haka mu za ka mamu wannan mummunan addu'a ga mu bafanninka kada sun manta da cutar da shi da suka yi shi kuma yanzu ya addu'a ya koma wajen rabbus samawati wai kuma sun zo suna sun hude to amma mu na zamanin mu yanzu addu'a suke mai izgili addu'a wai ita ake wasa da ita wa ma yudrika ma sana'a addu'a baka san abin da addu'a take ba wallahi addu'o'i makamai ne ake aika su da daddare Allah kuma ya amsa ya ajiye sai ranar da ya ga damar ya aiko da wannan wallahi za ka balle da wanda ya sa ka da wanda yake kai maka labari informant ya ce ya ga wani ya canza mota ko ya ga wani yana sa malin malin ko yana sa kaya masu kyau a zo a tace shi wallahi tallahi ranar da Allah zai kama ku ba za ku ji daɗi ba so daga wallahi gara ku tuba kuɗin banza kuɗin da ba yi da alkhairi menene kuɗi a cikin duniyan nan Allah da yake ba kowa ya ba jaki ya ba kare ya ba doki kowa ana ba Allah zai iya ba shi kuɗi kuɗi ba komai bane amma Allah yana ba da imani ga waɗanda yake so ka roƙi imani a wajen Allah madaukakin sarki dukiya kuma wannan Allah na ba kowa kowa Allah ya ga dama ya ba shi ko ka roƙe shi ko baka roƙe shi ba zai iya baka saboda kayan banza ne Allah baya da bukatarsu shi za in ya baka jarabawa yake ma ya ga ya za ka yi da shi to ya za a yi bai baka baka ce sai ka nema ta kowace hanya ka lalace yan adam yan uwanka ka komar da su su koma dabbobi sun fi su daraja a koma ana cikin cinikin dan adam Allah ka yayi mana wannan musibin to sai sun har sai sun kai ma matsayin da suna ganin zunubin su ba komai bane me zai faru da su fayahil fayahilla alaihim uqubatuhum shikenan sai azaba Allah ta sauka a gare su fa yastawjibuna al'uqubata sai su zama sun cancanci Allah ya musu azaba haka Allah yake Allah zai ta baka jinkiri ta baka jinkiri kai dai ana ba da labari fa an kai mu matsayin da mutanen nan da suke cutar da mutane wai da da kuɗi naira dubu ɗaya sai su a gabanka sai su sa wiwi a ciki wai su kunna su cissa mata wuta Allah zai kyale wannan abu mu dai abinda muka sani a musulunci duk dare yana da safiya duk duhu kuma akwai hasken da zai zo idan kuma kaga bala'i ya kai bala'i to saura kirsin bala'in ya kusan juyewa ya koma ma mai to duk wanda yake irin waɗannan abubuwan ya saurari abin da Allah maɗaukacin sarki zai masa shine abin da ya kamata mu kuma mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi guda biyu darussan da suke karantar da mu manya-manya akwai at-tarbiyatu bi darbil misal suna koyar da mu tarbiyya ta hanyar buga misali kaga Allah ya ce wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilu Allah buga mana misalin alqaryatai saboda misali suna cewa man duriba lahu misalu falam yafham fala yalumanna illa nafsahu duk wanda aka buga masa misali amma ya kasa ganewa to kai ya zargi kowa sai kansa saboda hanya ta ƙarshe ta karantarwa ita ce a buga ma misali hanya ta ƙarshe da za a maka ita ce a buga ma misali shi yasa kaga a koyarwar zamani tun can dama in kai baka sai a zana maka sai a fitan maka da jadawul da ashkal a fitan maka da diagrams a fitan maka da tables a ce maka kaza in yi kaza shi ce to in ka kai wannan matsayin baka gane ba to yanzu me kake so kuma ama shi yasa Allah ya ce tilkal amsalu nadribuha lin-nas wama yaqiluha illa al-alim misalan mu muna buga su ne amma ba masu fahimta su sai masana to darasin farko kenan da waɗannan ayoyin guda biyu suke karantar da mu Allah ta'ala yana karantar da mu yin tarbiyya ta hanyar yin misali ka buga ma mutane misali na biyu a tarbiyatu bil qissa yin tarbiyya da qissa a baka labarin wasu waɗanda suka gabace ka a ciki akwai misali لأن فيها تذكيرا بمن مضى domin a cikin kissa akwai wa'azi da tunatarwa a game da mutanen da suka gabace ka idan ka ji abin da waɗanda suka gabace ka suka aikata ga abin da ya same su to kai kuma za ka kauce masa shehu shehu abdullahi gwandu yana cewa wal jawi yasma'u ma qad halla bil jahr ai makwabci yana jin abin da makwabci ya faru da shi ya faru da makwabcinsa kaga sai ta kan shi so daga idan abu ya faru ga magabatanka na sharri to ka kalli me suka aikata ka kauce masa ka abin da ya faru da su ya faru da kai idan ka ji sun aikata abin arziki sun tsira to kai ma yi kokari ka bi wannan gwadaban nasu domin ka tsira darasi na uku anna jazaa mukazzibi rusulillahi ta'ala al-ihlaku sakamakon abin da Allah ya ce ma waɗanda suka kareta manzanninsa shine ya halakar da su wal ba'su ya musu azaba wal khizyu fi dunya tun daga duniya kuma Allah ya walakanta su jiya mun faɗa cewa mutum ba zai samu kwanciyar hankali ba ma dama yana saban Allah babu kwanciyar hankali yanzu waɗannan mutanen da suke sace mutane wallahi sun fi mun fi su natsuwa mu da muke tsorata a gari wallahi mun fi su natsuwa mun fi su natsuwa mun fi su natsuwa mun fi su kwanciyar hankali mu abin da muke tsoro kawai shine su mana to su Allah ne ya sanya musu tsoro a cikin zuciyarsu kuma haka Allah yake kaga abin da yafi musu shine su tuba su dawo cikin mutane a zauna lafiya a ci gaba da harkoki da su kuma wallahi sun jama wasu ma abin da kai shi sun jama wasu na hudu anna Allah la yunzilu al'azaba ala qaumin hatta yu'zaru Allah bai so kada azaba ga wasu mutane har sai an yanke musu uzuri in an yanke musu uzuri sun zama ba su da hanzari to daga nan sai Allah ba su ya saukan musu da azaba darasi na biyar na ƙarshe annan nadma lazimun li kulli man asama anzala Allah ta'ala ala rusulihi wallahi duk wanda ya saba ma Allah madaukakin sarki da manzanninsa sai ya dana sai ka ba shi lokaci in bai dana sai ne a duniya ba zai dana sai ne a lahira Allah ka raba mu da yi Allah ya shirye mu Allah ya sokar da alkhairi a cikin kasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu Allah ya kawo mana da damuwa akwai sanarwar masallaci